أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر والتعطه بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا لتنم تقوس قوة رمضان na hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ishirin da hudu a yau inda za mu yi halka mu ta saba'in daidai jiya mun manta maimakon mu ce sittin da tara muka ce saba'in yau ne dai cikon halka ta saba'in insha Allahu. ba manta muna cikin suratul ma'ida da za mu tashi akan aya mai cewa ya yi lazi na amunu shahararci bainiku bismillah
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها, ال... يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أهلكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتهم مصيبة الموت تحسبونهما من تابثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهما فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية سنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الناسبين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أقوى من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا هدر أحدكم الموت wannan ayan a shawo ya ce abu ayatin radiyallahu ta'ala anhu asabu ayatin a iraban wa tafsiran wa ma'anan wa hikman ko wa hukuman yace yace baya mafi wahala irabi mafi wahalan tafsiri hakan nan ma'anar tata tana wahalan fahimta da kuma hukuncin nata mafi wahala ta taro duka wannan na ƙara cewa na ce ko karatun nata ma sai an same tana cikin masu mafi wahala wajen karanta ta ma sai wace yarda ta anu sababin nuzuliha anna tamiman dari wa adiyan akahu wa kana nasraniyayn ala dinin nasara safara ila shami ma'ahuma badil ko budail maula amr bin as sahmi dalilin sarka wannan ayan shine a tamimu dari tun kamun ya musulunta da dan uwan shi adi sun kasance suna addinin kirista ne na nasara a suna akan dinin nasara sun yi balaguro zuwa sham tare da su akwai wannan budail shi wani bararren bawa ne na amur bin as asami wa budail muslimun shi ko budail kin nan musulmi ne wa rafiqahu nasraniyani amma abakanta yannan tashi guda biyu tamimu dari da adi wa adi akhu da dan wanshi adi su ko kiristocin falamma tawassatu tariqa mari da budail da suka kai tsakiyan hanya tsakiyan tahiya budalikin nan sai ya yi rashin lahiya wa kataba kitaban fi asma asma'u jami'i mata'ihi sai ya rubuta wani wani littafi wani abin rubutawa ya sanya baki ɗayan sunayen ababen da ke akwai na daga cikin kayayyakin shi wa akhfahu fi dakhil mata'i wannan abin da ya rubutun da yi sai ya ɓoye shi a cikin tsakiyan kayan nashi wa ausahuma su wannan abokanta ya nashi guda biyu kiristoci sai musu wasiya iza ana mutu in na mutu fa abliga hazal mata'i a fa abliga hazal mata'a ila amr bin as asur asami in har na mutu Allah ya karbi raina to ku isar da wa'annan kayan wajen amr bin as asami ku bashi famata sai ya rasu fafattasha almata sai suka bincika kayan nan wa ra'aya jaman ina an min fiddatin murasa'an bi salasiyati miskal min azab sai suka ga wani irin kwano wanda aka yi shi da zi da azurfa an tsara am am mai ado da kuma zinare zinare kamar ɗan zinare ko aka ce kwababba na zinare har ɗari uku an kewaye an ƙadanta wannan kwanan da shi fa ba'ahu bi alfi dinarin waqta sama bainahuma sai suka sai da wannan kwanan dinari dubu suka raba kuɗin kuma tsakankanin su kawai falamma raja'a ila almadinati yayin da suka komo zuwa garin Madina sallamal mata ila Amr sai suka mika wannan kayayyakin zuwa zuwa Amr bin As fa fattasha fara'al kitaba da ya bincika sai ya samu wannan rubutun da aka yi wa qara'a ma fihi fara'a zikir da jam sai ya karanta abin da ke ciki sai ya ga akwai ambatan wannan kwanan na zina na azurha fa atahuma qala lahum sai ya zo musu ya ce musu sahibu kuma la'allahu ba'a shay'an min mata'ihi qabla mauti in ce dai abokin ku ya sai da wani abu kamun ya mutu ko qala la sai suka ce a'a bai sai da komi ba ma wasala ila mahalli suq bai ma isa ba wurin kasuwar tukwana mata fi tariki ya mutu ne a hanya qala la'allahu tala maraduhu fatasarrafa fi ba'di mali tace a koko cutar ta jima yana fama da cutar ne har yayi amfani da sashen dukiyar da ke gare shi qala la sai suka ce a qala idza sai ce qala idan haza jamu min fiddatin qimatuhu kaza wa kaza zakarahu fi kitabi sai su to haka ne wannan gashi kwano ne na azurfa kima shi ta kai kaza da kaza ya ambace shi a cikin littafin tsarin duka abin da ke akwai na na kayayyakin shi qala ma ra'ayna sai suka ba sai suka ce ba mu ganshi ba fa ta amar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai na amar sai zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bashi labari fa nazalat al-ayatani sai wannan ayoyin guda biyu suka sauka wa ba'da muddatin bayan wani tsawon lokaci kuma wujidar jamu fi makka sai aka samu wannan kwanan na azurfa a cikin garin Makka. Balbar ma dai Aslama Tamimu Dari, ɗaya daga cikin waɗannan mutanen Tamimu Dari sai ya musulunta, wa ƙarra bi sirƙi Alƙur'ani ya tabbatar da gaskiyan Alƙur'ani annahuma sarakal jama cewa su sune suka saci wannan kwanan na azurfa wa ba'ahu bi alfi dinarin kuma suka saida shi dinari dubu a warada waradda huwa kamsimiyati dinarin shi sai ya maido labi dinari ɗari biyar wa zaba ila warsatu sahibi sai ta wajen magadan abokin nan nashi shi ko na ga yarasu lokacin nan fa kaza minhum 500 dinari sai ya dauki ya amshi dinari 100 dinari 500 a wajen su fi tilkar qadiya nazarat hadhihi aya cikin wannan qadiyan ne wannan ayoyin suka sauka ya allazina amanu shahadatu bainakum ya ku wani gaba da gaskiya shaidar da za ku tseda tsakankaninku wato li yashhadu bainakum bainakum a idza hadara adakum al-mautu hina al-wajid suna ne zawa adalin minkum a masu mutum biyu ma abuta adalci daga cikin ku za su yi shaida in ɗayan ku mutuwa ta zo ta halarci masa hilal wasiyati yayin wasiyan asbabu ana nihin idza hadara ahadakum mutu ba in mutuwa ta zo kuma shikenan ana ne in sababba dalilan mutuwa ga sun zo mutum zai mutu to a lokacin nan wasiyan nan a samu ma masu adalci guda biyu su yi shaida allazi yakfi min shahada rajulani musliman abin da ke isarwa na daga shaida shine mutum biyu musulmi guda biyu aw akharani min ghairikum ko ko mutum biyu na daban wanda ba sa cikin ku wanda ba musulmi ba idza lam yajidu muslimaini in ba samu musulmi guda biyu bai shahadu akharani min ghairi millatikum sai wanda ba addinin ku suke ba ba sai a samu mutum guda biyu su ma su yi shaida ka tamimin wa'adi kamar dai wannan wanda suka shaida na wannan da ya rasu tamimu dari da kuma dan uwan shi adi nan in antum darabtum in darabtum antum safartum ana min in ku kun tahi kun yi balaguro fil ardi a cikin ban kasa fa asabatukum musibatul mauti sai musiba ta mutuwa ta same ku ta habi suna huma wa'annan guda biyu wanda za su shela sai ku tsaida su tuqifuna huma ku tsaida su ba adamin ba da salati bayan sallah min ba da salatul asr ana min bayan sallar al'asr fa yuksimani yahlifani billahi ma'ana sai su rantse da Allah in irtabtum in shakaktum fiha wa yaqulan in kun yi kokonto a cikin wannan wasiyan to sai su ce la nashtari bihi samanan qalila la nashtari bihi billahi ba ma sai da rantsuwanmu da Allah a samanan kalilan watan dukiya wanda yake ɗan kaɗan samanan ba mu ba mu wato sai da wannan rantsuwa tamu da wani ɗan dukiya iwadan wanda suke ta ce maimakon rantsuwa tamu walau kana za qurba ko da ko wanda za mu shaidan akan su makusanta ne wala naktumu shahadatallahi ba za mu bore ba za mu boye shaida shaida ta Allah ba inna idan in katamna mu kenan in har ya kasance mun boye shaida ta Allah to lamin al-asimina muna cikin masu zunubi masu lahi fada'ahu ma rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Yesu ba da salatul asri bayan sallar al-asr wa qafahuma wa halafa ya tsayar da su sai suka rantse kafirani la yubaliya bil halfi su kafirai lokacin ba sa ba ruwan su kawai da da rantsuwa suka rantse kawai halafan billahi kaziban halafa billahi kaziban sun yi rantsuwa da Allah akan ƙarya Qur'ani yace fa in usira ala annahu masaqa ithman in aka in haka ci karo aka samu tabbas ya bayyana cewa su biyu nan istaqa ithman sun cancanci lahi zunubi wa na sun yi abin kenan akan kuskure suka yi haka nan wa ba da zaman itala ba da halifi ma ala annahu ma kaziba sai bayan wani lokaci sai ya bayyana ya bayyana cewa bayan sun yana rantsuwa cewa su makaryata suke a karra tamimun lamma asalam shi ti tamim ma sai tabbatar da haka ne gaskiya ne su gaskiya karya suka yi bayan ya musulunta to wani abu haka ne fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina sayaqa alaihim lawlayan mutum wa'ansu guda biyu daga cikin waɗanda suke cancanci dukiyar nan su za su sashi su sake su yi wata rantsuwa kuma. Izan, ya atilwar su fayak simani badal kafirin min akari ba ilmayit. Kenan waɗanda suke masu magada wannan dukiyar su za su zo su rantse a samu so mutum biyu su rantse saka wato maimakon waɗannan kafiran guda biyu min akriba ilmayit wanda za su rantse wan magada kuma wanda suke makusantan wannan mamacin su ne za su yi wannan rantsuwa fa yaksimani billahi la shahadatuna akum min shahadati ma sai rantse da Allah sai muna mun rantse da Allah shaidan mu ita ce mafi gaskiya ita ce mafi cancanta daga shaidarsu wa mata dai na kun ba mu ketar iyaka ba inda mun ketar iyaka suka ce inna izan da minaz zalimin kenan mu mun kasance masu zalunci mun kasance daga cikin azzalimai falan ma nazalat al-ayatu as-saniya da wannan aya ta biyu ta sabko arsala rasul sallallahu alaihi wasallam ila amr bin as sai manzo Allah sallallahu ya aika ma amr dan as fa waqafa sai ya tsaya wa aksama huwa wa sahibul lahu ya rantsuwa shi da wani abokin shi aksama billahi annan nasraniyani kazibani suka yi rantsuwa da Allah cewa wa'annan kiristocin nan nasarin wa'annan guda biyu makaryata suke fi ma aksama alai cikin abin da suka yi rantsuwa kan shi wa annal jama huma huma lazani sarqahu kuma wannan kwanan nazi na azurwa su ne suka sace shi fa kama alaihi man rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallam yayi hukunci akan su falamma sallama tamim da tamim dari ya musulunta aqarra bi sirkil qur'an sai ya tabbatar da gaskiya alqur'ani wa raddal mala ya mayar da ya mayar da dukiya zalika alhukmul mazkur wannan hukunci wanda yake abin ambato min raddil yamini alal warsa na daga mayar da rantsuwa akan magada adna aqrabu ila an ya'tu shuhudi bi shahada wannan shine mafi kusa da cewa su masu shaida su zo da shaidar su ala wajhiha afsa huskarta lamman takala alhalfu ila alwarasati zalika aqrabu lil li isbat alhaqi min takrar harfin kafirina da aka ciratar da rantsuwan zuwa magada wannan shi ne mafi kusa da tabbatar da gaskiya daga maimaita rantsuwa ta kafiran wa'annan a ce sun da su zo su sake maimaita da zai la'annahu ma la yakhafan la yakhafan Allah tabaraka ta'ala la yakhafan Allah tabaraka ta'ala domin su wa'annan ba sa jin tsoron Allah tabaraka ta'ala kenan aka ce zo su rantse sai ta rantsewa ba ba abin da sha muskai saboda babu tsoron Allah aw yakhafu an turadda aymanun ba da aymanihim alal warsa ko ko in aka san in suka san da in sun rantse ma za a mai da rantsuwar su a wajen bagada to aw ya kawo kenan za su yi tsoro ko ko za su yi tsoro wato ai wannan shine yafi aduna an an ya dubi sharati ala wajha shine mafi cancanta da zo da shaida hausa huskata ko ko au ko ko ya kafu sun yi tsoro suna jin tsoron an tura da aimanu ba da imanihim a bai da a mai da rantsuwa an su rantsaran suke nan bayan rantsaran su a mai da su alar ruwansa a bisa magada a ce sun za su rantsewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah bi tarki khiyanati da barin ha'inci wal kazabi da ƙarya wasma'u ma tumaruna bihi sama qabulin kuma ku ji abin da ake umartar da ku da shi saurare na karba wallahu la yajri qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane wanda suke fasikai alkharijin an ta'atihi wanda suke masu huta daga daga bin sa la yahdihim ila sabilil khair Allah ba zai shiryar da su ba zuwa tafarki na alheri wa dukurkin nan jama'a jama'a Allah rasula wallahi la zai kawo fasikin
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا innaka anta allamul ghuyub wa dhkuru kuma ka ka tuna yawma jama'al lahu rasula ranar da Allah zai tayar da zai tara manzanni huwa yawmul qiyamah shine ran tashin kiyama ah na'am adatu Allah tabaraka wa ta'ala al'ada Allah tabaraka wa ta'ala idza zakara ahkaman in ya ambaci wasu hukumta hukumta fi kitabi a cikin littafin sa hatta taqarrarat al-ahkamu har hukumta hukumtan suka tabbata ya izuna bil akhirah Allah sai ya mana wa'azi da lahira wa zkuru yawmal qiyamati ka tana ran tashin kiyama yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tayar da zai tara manzanni fa yaqulu lahum sai ya ce musu tawbiqan liqaumihim yana mai zargin mutanen su ma za ujibtu me aka amsa muku da shi mallazi ujibtum hina da'awtum ila tauhidi me aka amsa muku da shi yayin da kuka kira mutane zuwa kare ta Allah ma qala qaumuku mutanen ku me suka ce qalu la ilma lana bizarika san sai a ba mu da sani ba mu da masaniya da wannan innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibubbuka abubuwan da suka faku ga halitta ma ga ba anin ibadi abin da ya faku daga bayi dan shi Allah ba abin da yake fakuwa gare shi gaibi ne aka aka aka nasabta shi ga ga mu bayi zaba anu zaba anu min ilmuhu bi shiddati hawli yawm al-qiyamah sanin abin da ya wakana abin da ma aka amsa musu shikenan sai ta yadda gare su ko sun manta sun manta da shi saboda tsananin tsoro na na ran tashin kiyama a wa faza'uhum wa faza'ihim kuma da da da da firgit da firgitin su tsakanin duka saboda tsananin firgitin su da sun firgita sun mamanta duk abin da ya kana sun mai shaduna ala umamihim lamma sa'ila ma yaskununa sannan suka samu nutsuwa suka nutsu sai su su shaida afsa al'ummatan su su faɗa musu su ce a ga sai abin da ke sun wadi ba su karba ba a zakara annan zikira annan rusulun da shiddatul fazai qalu la ilma lana an ambata cewa wai manzanni saboda tsananin tsoro ne firgici suka ce la ilma lana ba mu da sani ba mu da masaniya da wannan innaka anta allahu gumul ghuyub allah kai ne mafi sani mai yawan sani na abubuwan da suka faku wa ba da zalika lamma raja ilayhim uquluhum lamma da bayan haka da hankalinsu ya dawo zuwa gare su shahidu ala umamihim annahum balaghuhum sai suka shaida absa al'ummatan cewa sun isa musu sako wa annahum kadzabuhum kuma su al'ummatan wannan su ne suka karyata su wa hadha yunafi la yahzunhum al-fazl al-akbar wa lam shaykh al-islam Allah ta'ala yace to wannan haka masu tafsiri suka ce amma zai kawo gyara sai yace wannan ai ya kore fada Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa la yahzunhum al-fazl al-akbar wannan firgiti mafi girma ba zai sa ya su bakin ciki ba idza kana ba'dul muslimina aminina fi zalika al-yawm shawar latanu ya ce in sashen musulmai ma suka kasance amintattu a cikin wannan yinin famin babin aula al'ambiya wa rasul to daga babi wato mafi cancanta ma kenan da kowa mafi cancanta ana nihin wanda ya cancanta da rashin da firgici da aminci mafi wanda ya cancanta da ya aminta ai su ne annabawa da manzanni in har an samu wa'ansu wanda Allah zai ce la yahzumul la yahzumul la yahzunuhumul fazul akbar aran nan firgici mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba to me kike tsammani kuma ga annabawa ma da manzanni su ko su ne mafi dokakan bayi da baki da inna ma ta'addabu ma Allah tabaraka ta'ala to me me ma'ana wannan kenan boy sun yi ladabi ne tare da Allah tabaraka ta'ala sun yi ladabi ne suka ce ba sani ba suka ce Allah shine mafi sani wa wakalar ilma ilayhi sai suka wakilta ilimin suka jingina ilimin zuwa gare shi fa huwa allamun ghuyub Allah shine mafi sani mai yawan sani na abubuwan da suka faku yuqalu allamun wa la yuqalu lillahi tabaraka ta'ala allama ana cewa allamun Allah ba a ce masa allamatu amma wannan ana cewa kaman malami mai yawan sani sai a ce allama qala allamatu amma Allah ba a cewa allamatu sai da a ce allamul ghuyub la'alla zalika litta'il lati tushbihu ta'sittanis wannan shi sai Allah ta'ala yace to wannan ta yi saboda wannan taƙin nan alamatu tuƙin nan wadda take kama da matunta kenan alama ce ta mace yuqalu alimun wa allamatu ana cewa masani mai yawan sani na'am wa zkur na'am
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبس لك ما هو الأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت ببني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ كففت بني إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
الحمد لله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ جئتك في القدس تكلم الناس بما جئتك على وإذا علمتك الكتاب عليك متى وتوليت والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهذا الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما لبس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين واذكرهم كما قتلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم yayin da Allah tabaraka wataala ya ce ya kai Isa dan Maryamu huwa awwalu man yukhatab yawmal qiyama duk da ya ce kawai shi annabi Isa alaihi salam shine farkon wanda za a yi ma magana ran tashin kiyama saboda basan mutanensa shi kai shi farkon wanda za a mukhadaba da shi za a yi magana da shi uzkur ni'mati alayka Allah zai tabaraka wataala zai ce ka tuna ni'imar da nayi akan ka wa ala walidaka kuma da ni'imar da na yi amsa mahaifiyarka bi shukriha da me zaka tana ta da da gode mata ni'imar da nama iz ayyatuka bi ruhil qudusi ka tana yayin da kawaituka na karhawa ka da ruhin sarki jibril shine malaika jibril tukallimu nasa fil mahdi wa kala tukallimu nasa a ayyatuka fil mahdi na karhawe ka a kana magana kana yi wa mutane magana a lokacin da kake a magoyi difilan kana yaro kana jinjiri wakalan kuma lokacin da kake gwarzo yufidu nuzu yufidu nuzulahu qabla sa'ati wannan da aka ce kana gwarzo yana fa'idantar da cewa wannan lokacin sabkar shi kenan a gabanin tashin kiyama lokacin tashin kiyama da annahu rufi'a qabla al-quhula domin shi an dauka kashi ne zuwa sama gabanin gwarzanta kama sabaka fi aya fi ali imran kamar yadda ya gabata a cikin sura ta ali imran ita gwarzanta ana cewa kamar daga shekara arba'in ne to shi ko lokacin da aka yi aka ɗaukaka shi zuwa sama bai kai shekara arba'in ba ce yana ɗan shekara talatin da uku ne wa iza lam tuka alkitaba ka tuna kuma yayin da na sanar da kai littafi alkitab alkitabata shine alkitaba rubutu kenan kana hasan al annabi isa alaihi salam ya kasance mai kyawun rubutu ne wal hikimata kuma ka tuna da na sanar da kai hikima والتوراة da kuma at-taura wal injila da injila kana ya'rifu at-taurata qabla al-injil ya kasance ya san littafin at-taura gabanin littafin injila ma gabanin ga bashi injila ya san at-taura wa anzalallahu alayhi al-injila sannan daga bayan Allah ya sauka mai da injila ba da zalika bayan wannan wa yasakulukum yadini ka hayat tayri haka tana da cikin ni'imomin da nama kana ka kasance kana halittan kana yin daga tabo laka sai ka yi wani abu ka hayatu ɗairi mai kama da tsuntsu tusawwiru suratan misal khaffash kana yin wata sura mai kama da jemage da izini wannan da izini na fatan fuku fiha sai ka yi busa a cikin ta fatago na tsayiran da izini sai ta tashi kawai ku zama tsuntsu mai tashi da izini na akabar Allah Isa ruhallahi annahum ya'tunahu bi shay'in min at-tin ya Allah ya baiwa annabi Isa labari a ruhu shine ruhul la Isa annahum yatuna bi shay'in min abin cewa su mutane za su zo mai da wani abu wani abu na laka za su zo mai laka fa yusawiruhu fashion sai ya sawwara wannan lakai ya maida ta ta zama jemage fa yanfuku fihi sai ya busa a in ya busa a cikin shi fa yadur bi idnillah sai wannan wannan jemagin sai a ga ya tashi da izinin Allah al-khafashu akmalu tayuri shi jemage shine mafi cikan tsuntsaye la risha lahu baya da gashi wala tabidu ga ita khafash ko khafafish su wannan jemagu ba sa yin kwai ba kwai yake yi ba inna ma talidu kawai aihuwa take yi kama talidu haiwanati kamar yadda dabbobi suke aihuwa watarar haida ko an mamaki ma shi wannan yana ganin haila irin ta mata wata da haku kuma gashi jemagi yana dariya wa tabsuru fi zalami kuma jemagi yana gani a cikin duhu amma wala tabsuru fi dawi baya gani a cikin haske akhbar Allah akhbar Allah Isa ruha Allah bi annahu idza sawwara tinan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Isa labari cewa in ya sawwara wato laka wani faka fi yayi busa a cikin shi ya khurju da'iran sai abin nan zai tashi ya zama tsuntsu mai tashi shibhal khaffash abu mai kama da jemage hatta ya ziba anin nasu har sai ya faku daga mutane ya tai mutane ba su ganin shi to in ya huce mutane bai sukutu mayitan sai ya wadi yana matacce farkan baina khalqil lahi wa khalqil hadith wannan da ya zama bambanci ne tsakanin halittar Allah da kuma halitta wanda fararre halitta yake wato bidu al-akma wal abrasa kuma yana cikin neman da Allah ya maka ya kai annabi ruwan Allah annabi Isa cewa kana warke wanda aka haye shi da makanta wal abrasa da kuma mai ciwon kuturta bi izini duka wannan da izini na insha Allah idza utiya bi insanin wulida ama annabi Isa ka zo mai da mutum wanda aka aihe shi yana makaho au abras koko mai mai baras albaras ko kuturta masahu fayabra sai ya shaye shi kawai sai ga ya warke take shawa ne kawai zai shikenan idanu sai su dawo sai sai su dawo alhali ko mutum aihe shi ko tsaga idanu babu don yi shaye idanu shi kawai shikenan sai sai gan shi yana gani da kyau ko ko gashi nan duha ta shi ta lalace saboda albaras in ya shaye shi shikenan sai ya koma mai lahiya wa iz takhrujul mauta kuma ka tuna lokacin da kake fitar da matattu min kuburihim daga kabarburan su bi izini da izini na kana yi mota annabi sai kansa yana yana tayar da matattu yana raya matattu wa iz kafaftu bani isra'ila anka ka tuna kuma lokacin da na kare ka daga sharrin bani isra'ila hina hamu bi katalika lokacin da suka himmantu da kashe ka suka so suka so su kashe ka ni na kare ka izji tahum bil bayyinati annaka zo musu da المعجزات معجزوشي فقال الذين كفروا منهم إن هذا لسحر فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين sai kafarai suka ce wannan ba komi ne ba Allah zai tafi abinda ka zo kin nan da shi face sihiri ne mabayyani kawai dabo ne da mu wai zahaitu lawal
وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها ونطمئن قلوبنا ونع قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
إذا وحيت إلى الهواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلم بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا نكون عليها من الشاهدين وإذا وحيت إلى الحواريين كم كتنا يا عند ني وحي زوا حواريوا masu wanda suke mataimaka ne na annabi isa amartuhum ala lisanihi wato wahayin da aka musu ba wani abawan ne ba na umarce su a bisa harshen shi annabi isa an aminu bi da cewa ku ba da gaskiya da ni wa bi rasuli da manzona isa shine annabi isa qalu amanna bihima sai suka ce mun ba da gaskiya da su biyun nan mun ba da gaskiya da kai Allah mun ba da gaskiya da annabi isa wa shahadu bi annana muslimun kuma ka shaida mu masu miƙa wuya ne uskur ka tana iz qala hawariyuna yayin da hawariyawa suka ce ya isa bana maryama ya kai isa dan maryam halisa ti'o rabbuka shin ubangijinka hal ya fa'alu ko zai iya aikata wannan kira'a kira'a ta ne kira'a kira'a biyu ne hal tastati'u rabbaka akwai kira'a ta zo hal tastati'u rabbaka shin taqdiru an tas'ala rabbaka to ana nin kana iya karoki ubangijinka aw hal yastati'u koko hal yastati'u yaf'alu rabbuka shin ubangijinka zai iya aikata an yi nazila alaina ma'ida ta mina sama ya sabkan mana da wata ma'ida daga sama kamar tabul ko kwano kabaki gara wadda take kwano babban da ke dauke da abinci aka ce kamar din table ne wanda ke akwai abinci saman shi ake ce ma ma'ida to wannan zaka iya koko zaka iya roƙon ubangijinka koko ubangijinka zai iya saukar mana wannan daga sama Allahum Isa sai annabi Isa ce masa ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi iktirahil ayati a cikin ba neman a sabko muku da ayoyi shi iktirahi shine suke cewa proposition Allah ya ga kamar sauce ne yake cewa we propose da Hausa iktirahi kamar ku ba da shawara ko yawa to to ku ji tsoron ku ji tsoron Allah daga ba da shawaran a ka muku a ka muku a mu'jizoji ita ku yi tsoron Allah ku bar ba Allah shawaran a kamu ku a'a a fiktirahil ayat kenan in kuntum mu'minina in har kun kasance ku masu imani kuke qalu nuridu su'alaha su'alaha min ajli an na'kula minha mu tambayar nan da muka yi nata saboda ne mu samu mu ci da gare ta wannan abin da za a sarko mana kinnan wa tatma'inna taskunu qulubuna kuma zukatanmu su samu nutsuwa bi ziyaratul yaqini da karuwan yaqini iman da muka yi ƙara karuwa wani alama nazda da ilmin kuma za mu ƙara sani annaka cewa an wato annaka kenan cewa kai qad sadaqta na haƙiƙa ka mana gaskiya fi da'in nubuwati a cikin da'awan annabta da kai ka ce kai annabi ne to lalle sai mu ga kenan lalle ka mana gaskiya in kai haka in kai ka taka wa nakuna alayhi min shahidin kun mu kasance mu masu shaida ne a kanta lamma bayyanu sababu wannan kenan kuma suka ce suka ce mu kasance ku masu shaida a kanta lamma bayyanu sababu su'alihim da suka bayyana dalilin wannan tambayar tasu qama isa wa tawadda wa labisa sufa annabi isa sai tashi yayi arwalla ya sanya tufafi wanda ake yi shi da gashin dabbobi wa sallar raka'ataini yayi sallar raka'a guda biyu wa qala hazza du'a sai yi wannan addu'an
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لأو... ل... لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فارزقنا وأنت خير الرازقين
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك warzuqna wa anta khairur raziqin annabi isa alayhi salam sai yace a qala isa ibn maryam Allah tabaraka wa ta'ala ce qala isa ibn maryam allahumma rabbana sai annabi isa dan maryam yace ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka sabkan mana da wata gara ka baki daga sama takuru lana yawman nuzuli idan wato ranar sabkanta ya kasance wani ranar idi ne mu dauke shi kawai ranar idi nu'azimuhu za mu rika girma shi wa nusharrifuhu muna darjanta shi li awwalina wa akhirina wannan ga na farkon mu da na ƙarshen mu mai manya ati ba'dana wanda zai zo bayan mu ma ya zama yana girma wannan ranar wa ayatan minka kuma ta kasance wata aya ce daga gare ka ala qudratika wato aya alama kenan daga gare ka abta ikonka wa nubuwati kuma da annabtata warzuquna iyaha Allah ka arzuta mu ita wannan ma'idan wannan kabakin ko wannan garan da muke nema ka saukar da ita daga sama wa anta khairur raziqin ya Allah kai ne fiyayyen masu arzuta hmm qala Allah
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فمن يكفر بعد منكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله مستجيبا له sai Allah tabaraka ta'ala ya faɗi yana mai bashi amsa yace inni munazziluha alaikum ni mai saukar da ita ce zuwa gare ku zan saukar da ita faman yakfur ba'du amma duk wanda ya saki ya kafirta ba da nuzuliha bayan saukarta minkum daga cikinku fa inni u'azibu azaban ni zan azabtar da shi wata azaba wadda la u'azibu ahada min alamin bazan taba azabtar da wani mutum ɗaya ba daga cikin mutanen duniya baki ɗaya ko alam baki ɗaya dukkan alamomi ba zan taba wani irin azaba ta zan mai ba fa nazaratul mala'ikatu biha sai mala'iku suka sarkar da wannan garan da wannan kabakin mina samai daga sama alaiha sab'atu argifatin a samanta akwai argifa ragif ko ka ce mai mu yawanci kawai sai a ce khubz kamar kamar yake ce mata a a gurasa to shi da abu ne kamar argifa yami ne da na ragif duk da irin wannan dai na irin gurasa ko abu da kama da wannan wa sabatu ahwatin da kuma kiwaye guda bakwai fa kalu minha suka ci daga wannan garan hatta shabi wa sai suka koshi qala ibn abbas abdullah ibn abbas yadda ta fita gare su ya ce wa fi hadisin a cikin hadisi an unzilatil ma'idatu minas sama'i khubzan wa lahman fa'am fa umiru alla yakhunu ya zo a cikin hadisi cewa an sabkan musu da ma'ida gara kabaki daga sama kabakin nan ya kumshi gurasa ne da nama sai aka umarce su amman aka ce kakku yi ha'inci wala tadda wala yadakhiru kuma kakku yi aje kakku boye wani abu kawai ku ci ku ci shikenan kakku yi shiga ku eba kuma mutum ya eba ya je kai gida ko ko wala yadakhiru li garin kakku aje saboda gobe fa khanu wa dakharu sai suka yi ha'inci suka aje suka yi suka boye wannan abincin fa musiku qiradatan wa khanazir sai aka shahi su aka maida su birrai da aladdai Isa alayhi salatu wassalam talaba qaumuhu an an tunzala lahum ma'idatun mutanen shi sun nema da a sauka musu da gara ko kabaki daga minas sama'i daga sama fa sallar rak'ataini wa da Allah tabaraka ta'ala sai sallar rak'a biyu guda biyu ya roki Allah madaukakin sarki tabaraka ta'ala bi hazar du'a da wannan addu'a yana cewa Allahumma rabbana anzilna ma'idatan minas sama' addu'a da kenan ya Allah ubangiji mu ka sauka mu da gara ko kabaki daga sama bai za bi sahabatin sai ga wata girgije sai ga wani girgije malam fauka ha sahabatun girgije ne kuma samanta saman shi ma wani girgije ne wa baina huma ma'ida tsakanin wannan girgijen guda biyu ke akwai wannan kabakin ah wa baina huma ma'ida hatta nazalat amama isa har sai da ta sabka gaban annabi isa alaihi salatu wassalam fa qala sai yace liyafta atqakum lillahi tabaraka ta'ala wa aqdasakum sai annabi isa ya ce to mafi tsoron Allah daga cikinku da mafi tsarki daga tinku shi zai bude da ya bude qalu zalika anta zalika ta wannan kai kenan qala lahu shamun sai shamun ya ce masa an ce shamun shi ma yana cikin shi ma an ce ba annabi wato dai yana cikin mabiyan shi a lokacin yana cikin hawari yawan kenan ya ce mai iftahu anta kai ka bude shi fa fata isa sai annabi isa ya daga fa iza samakun sai gashi wani irin kihi ne laisa lahu shaukun bai da kaya mana matbukhun ba'dahu bi zaitun sashen shi an an dafa shi kenan da da zaitun wa ba'dahu bil asal sashen shi kuma da zumuwa fi ya kullu alwani ta'am cikin wannan kai kabakin da wannan garan duk wani irin nau'i na abinci akwai fa qala lahum isa kulu wa shukuru shukuru Allah tabaraka wa ta'ala annabi isa ya ce musu ku ci ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wala tadakhiru amma kar ku kar ku ajiye komai fa kullu yawmin ya'tikum ko ta rana wannan zai zo muku wala takunu kar ku hayinci in tasilu amrallahi ku ku kwatanta umarnin Allah wa turku nawahiyahu ku bar ababan da ya hana ku fa man akala haza fa man akala min hadha tsani duk wanda ya ci daga wannan abincin in kana faqiran yasiru ganiyan in matalauci ne talaka ne to daga ran ya zama ya zama wadaci zai zama arziki a zai zama wadaci wa in kana maridan yasiru sahihan in mara lahiya ne zai zama mai lahiya wa in kana haqiran yasiru jalilan in wulakantacce ne zai zama mai girma takalu sai suka ce fa kana al'amru kazalika sai lamarin ya kasance kamar yadda annabi Isa ya yi musaka su ba da zalika tanaza'u fiha sai bayan wannan kuma sai suka yi jayayya a cikin ta wa akazu wadda kharukai suka rika iba suna boyewa fada'a alaihim Isa fada'a alaihim Isa fa musuhu qiratul khanazir sai annabi Isa ya musu addu'a mugunya addu'a sai aka canza halittansu aka shafe su aka maida su birrai da aladdai kamata wa'adahumullah kamar yadda Allah dai ya musu narko ya musu alƙawalin azaba da in sun in sun saba fa inni u'adhibuhu Allah ya ce inni u'adhibuhu azaban la u'adhibu ahadan min alamin duk wanda ya saba zan mai azabar da ban taɓa yi ma wani ɗaya daga cikin alam ba ita ba su kuka da tanwa kana zira an canza halittar su an maida su an shafe su an maida su birrai da aladdai هذه المائدة نزلت يوم العهد أيوم يوم العهد wannan kabakin wannan garan ta sauka ranar lahadi ne falihaza takhazan nasara yawmal adi yawmal idin indahu ila yawmina haza saboda wannan ne kiristoci suka riki ran lahadi ranar idin su har yinin mu na yau har yanzu kama annal yahuda ittakhazu yawmal sabt yawmal idin indahu kama yanda yahuda suka riki ran asabar shine ranar idin su falihaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yace antumul akhiruna as-sabiquna al-yawma lana wa gadan lil yahudi wa ba'da gadan lin nasara manzo Allah sai ya kalli sahabbai al'umma shi yace musu ku ne wanda kuka zo karshe kuma ku ne masu tserewa ku ne kike kan gaba yau ta mu ce juma'a wa gadan lil yahudi gobe kuma asabar ta yahudawa ce wa ba'da gadan lin nasara bayan gobe kuma ta nasaru ce hadha al-yawm allazi udu fakhtalafu fi wannan shine yinin da aka ba su ran juma'a sai suka sassaba suka san sabani fi a cikin shi fahadakumullahu ku musulmi sai Allah ya shirye ku ilahi zuwa gare shi ko yawmul juma'a shine ranar ranar juma'a ayatul muslimina inda inda faragihim min ibadatihim su idi na musulmi idi duka na musulmi duka suna zawa ne bayan lokacin da musulmi suke karewa an su ibadodi nasu inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa dunya sab'ata ayyamin sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya kwana bakwai ah a kwana bakwai kenan qala rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sab'atu ayyam manzo rasul yace duniya kwana bakwai ce awwalu has-sabtu farkon ta asabar wa akhiru al-jum'a karshen ta juma'a wallahu awjaba alaina khamsa salawatin Allah tabaraka wataala ya wajabta salloli guda biyar a kan fidomi wal layla tsakanin yini da dare idza ata idza ata yawmul jum'a irin juma'a ta zo huwa wa huwa al-yawmus sabi shine kwana na bakwai faqad takmalla ma alaina min salawati fi usbu to mun hada kenan abin da yake akan mu na daga salloli na sati sati ya kyau inda faragi inda faragi ma alaina min salawati fi usbu yayin karewa abin da yake akan mu na daga salloli na cikin na sati a ta'ana Allah yawmul juma'a idan Allah sai ba mu ranar juma'a ta kasance ita ce idin mu ai su al'umma ta musulmi in sun ida ibadu ne suke suke idi to shikenan tunda mun ida ibadu na sati sai aka bamu ran juma'a ran juma'a sai kansa idi na gare mu fa li hadha nusalli yawm al-jum'a rak'atayn saboda haka ne muke sallar raka'a guda biyu kawai ran juma'a bi khutbatin da huduba li'anna al-ida domin idi shi idi din da yake labudda shi min al-khutba ba makawa sai an yi huduba a cikin shi al-khutbatani qamata maqama rak'atayn al-baqiyatayn huduban nan guda biyu sune suka tsaya matsayin raka'o'i guda biyu a zuwa arba'ur rak'atin ai sallah azhar raka'a hudu ce rakatani huma khutbatani rakawoyi guda biyu sune hudba wa rakatani huma li salahum umma salat rakawoyi guda biyu sune sallah ka rajuma kawai sallah raka guda biyu yake sai ayi hudba kuma guda biyu hadha idu faragil muslimina min salatihim wannan shine idi na karewa musulmi daga sallan su wal idu sani idi na biyu kuma inda faragil min siyamihim huwa yawm fitr a shine yayin karewan azumin azumin su kan musulmi suka yi da azumi wata azumi ya kare huwa yawan fitr to to shi rana ce ta ta bude baki a wal idu salis idi na na uku huwa idu faragihim min hajjihim shine idi da na karewan su haji in sun kare haji huwa idu nahari to shine idi na layya shine idi na layya na soke abin hadaya almuslimuna lahum salatu ayadin su musulmi suna da idodi guda uku wallahi tabaraka taala ya tajalla li ahli janna fil janna Allah tabaraka taala yana bayyana ga 'yan aljanna a cikin aljanna fi ayyamil ayadi a cikin kwanuka na idodi faman kana la yara fil ami illa idain wanda ya kasance ba a ganin shi a cikin shekara sai idi guda biyu alfitr wal adha kawai sai irin karamar sallah da babban sallah to yara Allah fil janna fi kulli amin marratayn zai ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aljanna ko shekara so biyu kawai zai ga Allah wa man kana lahu idul idul juma'a wanda kuma yake da idi na juma'a yana zuwa juma'a kenan yara Allah yara Allah fi kulli usbu'in wanda zai rika ganin Allah kowane sati wa wa ahlul awradi su ko ma abuta awradu wanda suke lazimi na sahi da na yamma wurdi kenan dama abinda kake ka yi da sahi ka yi da yamma suna cewa man la wurdi lahu la wari da lahu duk wanda bai da wurdi abin da yake yi kullum to bai da abin da zai gangaro mai kuma na sakamakon wannan wurdin to su ma abuta wurdi kullu sabahin wa masa'in yarawna Allah kullu yawmin sabah wanda suke wurdi da sahi da yamma kowanne sahi da yamma suna wurdi to wannan za su ga Allah kowace sahiya da yamma wal arifuna su ko arifai masana Allah makusanta Allah a ayadum adada anfasihim idodinsu adadin limfashinsu ne li'anna kulla anfasihim ma Allah tabaraka ta'ala domin su masana Allah dukkan limfashinsu ma ya kasance tare da Allah tabaraka ta'ala fasarata ayadum fil janna adada anfasihim sai idodinsu su kasance aljanna adadin limfashinsu wa kullu idin shi wa kowane idi labudda an yar an yarwullaha tabaraka ta'ala fi ba makawa sai sun ga Allah tabaraka ta'ala a cikin shi wa idu ghairina kullu ummatin iduha bintisariha wannan idi sune iduka na musulmi shehu mu shehu sallallahu alaihi wasallam yace idi na wannan mu wanda ba musulmi ba yana tabbata ne in bintisariha da da cin nasara wa'annan al'ummatan ko ta al'umma inda ta ci nasara to sai ta ɗauki wannan cin nasaran ranar cin nasaran shine idinta idza ra'at ummatun idza ra'aita ummatan tahtafilu bi idin fa huwa yawmun tasari an kaga wata al'umma tana yin idi tana idi da, da wata rana to shi rana ne na cin nasara ta fakat kawai wana nu'idun wa ya iduna inda faragina min ibadati rabbina mu ko idin mu yayin kare ibada ne ta ubangijin mu na'am wa sallallahu
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
وإذ قال الله يا عيسى من مريم أنت قلت الناس اتخذوني أمي إلها من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم واذكر كتنا إذ قال إذ قال الله يا عند يقول الله نن قال تازم كما da sifa ta fi'li madi yanda Allah lokacin da Allah ya ce to auren Allah Allah hayyacin abin da zai zo da wanda ya wuce da auren Allah ɗin ka tuna yayin da Allah zai cewa tabaraka ta'ala ya isa bana maryama a zai ce ga annabi isa fil kiyama zai cewa annabi isa ran tashin kiyama tawbiqan liqaumi yana mai zargin mutanansa huwa awwalu man yuhasabu wa yukhatabu yawm al-qiyamah shi annabi isa kamar da muka da su shine warko wanda za a yi mai hisabi kuma za a mai magana ran tashin kiyama yaqulu Allah Allah Allah zai ce wa huwa yatajalla bismihil muntaqim Allah zai bayyana zai tajalli da sunan shi na mai azaba mai ba da tsoro mun taƙi mu kenan mai azaba ya isa na maryam Allah tabaraka wata da ce ya kai isa ɗan maryam a an ta kulta nasi shin kai kai ne kai da mutane ita ki zuni wa mai ilahi min dunillah ku riƙe ni Allah ku riƙe ni da mahaifiyata ku riƙe ni alloli kuma bayan Allah ta'alahu Allah wa huwa ya'lamu anna isa lam yaqul hadha Allah tabaraka wataala ya tambaye shi tare da cewa shi Allah ya san cewa annabi isa bai hudu wannan ba kala isa sai annabi isa ya ce waqad waqad urida min shiddatil khawf a hakika kuma a lokacin nan malan ya kama urida an shigar da raurayi a jikin shi karkarwa an shigar da karkarwa a gare shi min shigar da kawai saboda tsananin tsoro subhanak zai cewa tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka amma la yaliqu bika daga abin da bai dace da kai ba mina shirki mina shariki wa gairihi na daga abokin tarayya da waninsa ma yakunu li ma yanbaghi bai kamata ba gare ni ana kula ma laysa li bihaq in faɗi abin da ni ba ni da haƙƙi a cikinsa khabarul khabarul laysa li khabarun a laysa li wato labari ne wanda ba ba na ba laysa li ana aqula ma laysa ma ma yakunu liya ana aqula ma laysa li bi haqqin khabaru laysa li wannan laysa tana da tana da khabar tana da abin da ake cewa mubtada da khabar wani babi ne a cikin nahwu ta larabci laysa nan tana cikin ikhwanu kana suko kana tana shiga cikin da akwai mubtada da khabar to me labarin kamar abin da ake cewa mubtada farkon magana sannan da labarin abin da zai biyo bayan magana in ka ce in ka ce zaidun kawai ana bukata a jirto me ya samu ka ce zai to me ya faru sai ka hada sai ka hada sai ka hada khabar ka ce qa'imun sai yake shine khabar to shi laysan nan ita tana da mubtada tana da khabar to shi me aka ce khabaru laysa li li kenan laysa li bi haqqin in kuntu qultu faqad alimta in na faɗe shi faqad alimta hakika kai sani ka sani faqad in kuntu qultu faqad alimtahu in har na hade shi to hakika kai san na hade haka hazal qawla idza kuntu qultuhu faqad alimtahu wannan magana in har na kasance na faɗe su to hakika kai sani ka san da haka talamu ma ukhfihi ya Allah kai ka san abin da nake boyewa fi nafsi a cikin raina wala a'lamu ma tukhfihi fi nafsika amma ni bin san abin da kake boye a ranka ba min ma'lumatika na daga cikin ababen da ka sani innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne mai yawan sanin abubuwan da suka faku ma qultu lahum ni ban ce musu komi ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi wa huwa an ubudullah shi abin da ka umarce ni da shi shine cewa ku bauta wa Allah rabbi wa rabbukum ubangiji na ubangijinku ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan na kasance ni mai shaida ne raqiban mai tsaro ne ina tsare da su wato mai shaida ne rikin din amna'uhum mimma yaquluna ina hana su daga abin da suke faɗa ma dumtu fihim matuƙar ina cikinsu, falamma tawfaita ni, lokacin da ƙabatta ni ka karɓe ni, ka ɗauke ni wato ka karɓi raina, ko ko ƙabatta ni dai ka ɗauke ni, bin rafa ila sama da ɗaukaka ni zuwa sama, kun ta an tarraƙi ba alayhim lokacin nan kai kai ne mai tsare su kuma kai kasa abin da suka yi, wa anta ala kulli shay'in shahid. Kai Allah kai a bisa dukan komai min ƙauli lahum da abin daga abin da na faɗi magana ta gare su wa ƙauluhum ba'adi da abin da suka faɗi bayana wa gairi zalika da wani wannan ma shahidun kai Allah mai shaida ne akan wannan muttali'un mai tsinkaye ne alimun bihi masani ne da shi duka wannan in tu'azibu ya Allah in har za ka yi musu azaba in ka azabtar da su man amana aqama ala al-kufri minhum wanda ya tsaya a cikin kafirci daga cikin su in ka mai azaba fa innahu ibaduk ai bayin ka wa anta ma wa anta malikum kuma kai kai ne mamallakin su tatasarrafu fihim kaifa shi'ta tunda kai kaman kai ne mai mallaka su dukansu mallakan kai to za ka yi tasarrufi ka jujjuya cikin su yanda ka so la da alaika babu gicci a gare ka ba wanda zai zo ce ma dan me za ka yi kaza ko dan me kai kaza wa in ta wa in taghfir lahu in ko kamsu gafara liman amana minhum ga wanda ya ba da gaskiya bai imani daga cikin su fa innaka antal azizu ya Allah kai ne mabuwayi alghalibu ala amri mai rinjaye akan lamarin sa alhakimu gwani fi sunni a cikin halittarsa ajaba isa sai annabi isa ya ba da amsa kana jawabul mukhtasar da amsar da zai badawa takaitacce shine ma qultu lahum hadha a bu hada musu wannan ba a anta qulta lahum izga Allah ya ce mana wani ma a anta qulta lin nas takhizuni wa ilahin min dunillah tambayar da aka mai kin kai ne kace mutane su rike ka Allah su rike ka kai da mahaifiyarka Allah da kawai ai amsa cewa zai ma qultu lahum hadha bin ce musu bin hada musu wannan ba walakin sai dai walakin na haza ya kunu fi su adabi a matsayin shi wannan faɗin wannan amsan za ta kasance rishin ladabi ne su ladabi ne wato rishin ladabi ne ma kala isa ma qultuhu annabi isa bai ce ban faɗe shi ba a dalal kalama sai ya tsawaita magana adaban ma alhadari saboda ladabi da halara ولم يصرح ولم يصرح بأنه ما قال هذا bai bayyana cewa shi bai faɗi wannan ba bal bari dai har ƙarshe bai ce ba shi shi faɗi bal bari dai kala in kuntu kuntu hu faqad alimta in na faɗe shi to ka sani a haƙiƙa ka sani tare ma fi nasi wala adam bai nasi ka san abin da ke da nabu sai abin da ke abin da san abin da ke cikin ranka ba bi hazal adab faqa da wannan ladabin ne ya daukaka al'anbiya ya yarifuna al'adaba ma al-hadara Shawar Samun Allah ta'ala ya ce, Su annabawa sun san ladabi tare da halara, in kun tukuri tuhu ba kada alimta, ta'alim ma fi na su wala alim ma fi na su. In har na faɗe shi haƙiƙa ka yi sani, ka sa abin da suke rai ke cikin na fasa abin ke cikin ranka ba. Badalan min an ya kula, maimakon ya ce, ma kulta haza ba kuɗi wannan ba. Kama kama ya kula Ibrahim, kama yadda annabi Ibrahim ke cewa, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Yace in nayi rashin lafiya, Allah shine ke warkar da ni. Almaradu lamma kana qabihan ma asnadahu ila alhaqi tabaraka taala shi cuta da ta kasance abu ne mai muni bai jingina shi zuwa Allah ba tabaraka taala asnadahu ila nafsi sai ya jingina shi zuwa kanshi yace in wa huwa lam huwa lam yubrid nafsahu yace in ne cuta in cuta ta kama shi in ne rashin layya alhali kuwa shi baya iya sanya maka shi rashin layya ai walakin sai dai kawai yace a idza maridtu fa huwa shi wai za mu rutufa shi in na yi rashin lafiya shi ne ke warkar da ni a shifa'ul ladhi huwa khairun asnadahu ila rabb shi waraka da yake abin alheri ne sai ya jingina shi zuwa ubangiji wal maradu cuta kuma allazi huwa sharrun da yake take da yake sharri tai asnadahu ila nafsi sai ya jingina ta zuwa kanshi haka za adabul anbiya wannan shine haka ladubba suke na annabawa ma alhadari tare da halara in to azu fa innahu ibaduk ya Allah in ka musu azaba to su da bayan ka ne wa in tazfil lahum in ko ka karbi to suka ka musu gafara فإنهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله كي كي نمبواي كما غني هذه الآية أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وأن آية تا بيوة تا برجع النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تا باش ماجي تا برجع حتى بات ليلة كاملة يصلي لها أسير عليه السلام يكون دري دري غدا تككي yana sallah da wannan aya ita kadai ma za da aliya bai kara mutunta aya ba kawai yana cewa in tu'azibum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim yana yi yana maimaita yana hawa yana kuka sallallahu alaihi wasallam qala allah hadha ah na'am anna innaka antal azizur hakim ah ya zami zami da tabbaci da zami
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم annabi isa alayhi salam ya haɗu yannan ya ce to Allah in dai in ka musu azaba bayanka ne in kuma ka musu gafara dai kai ne mabuwayi kuma mai hikima amsa da Allah ya bada zai ce to a a haza haza yawmul qiyamati wannan ranar tashin kiyama ne yau mai fa'o sadiki na sirkuhum ranar da a yake a yanfo sadiki na sirkuhum yanfo sadiki na fi duniya ka isa sirkuhum wanda ranar da masu gaskiya a duniya wanda a duniya suke masu gaskiya irin sa annabi isa gaskiya su za ta amfane su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar su kai masu gaskiya suna da aljanna ta tabbata a gare su a tajirimi ta har wanda ƙoramai suke gudu suke gudana a ƙarƙashinsu wannan abin mamaki yana karanta wannan wani abu ya waɗo da cewa da lokacin ya ɗan ƙure ma suke malumin wani ya ce shi da ke gani ma maluma mu ne ba wai maluma mana ɓangaren addini cikin farfesojinmu ne da haka wannan na jami'a wani ya ce shi da ke gani bai san addini ba amma shi gani yake kawai masu gaskiya aljanna za su yace ni kawai gani ce ni wannan ban san haka bane ko ba gani amma yace ni na imani kawai masu gaskiya aljanna za su na zo gida ina tare wannan magana tashi a farko dai sai kawai hadisi ma a gisa zame zo mun a inna sirqa yahdi ila aljanna wa inna rajula la yasriqu wa yataharra sirqa ta yuktabu inda Allah siddiqan gashi Allah sai sai a zo mana ai annabi sallallahu alaihi ya ce daman shi ita gaskiya tana ita take kaiwa zuwa inna sirqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ita gaskiya take sanya mutum ya aiki nagari aikin alheri gaskiya ke sanya shi ita ko aikin alherin nan shi ke kai mutum aljanna mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirda da gaskiya har sai an rubuta shi a wurin Allah mai gaskiya to wannan sai riga na ce kai kai ni kai magana da kaudi malam da na koma sati na ce ni wannan zan na same ta cikin hadisi gaskiya wannan ita wallahi shi bai san haka ne ko ba haka ne ba to yanzu kuma ga ayatar Qur'ani kuma ta faɗi ta tabbata ce yawmal sadiq yawmal fa'u sadiq da sirqo rana ce wadda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su masu gaskiya ne su gaskiya a duniya za su amfane su me amfani za ta musu lahum jannatun tajri min tahtiha har aljannatai ta tabbata gare su wanda suke koramu suke gudana karkashin ta ashe kamar yadda ya faɗi ba Allah nan Allah ne ya ya ya ya furici da gaskiya a bakin shi Allah yana haka dama magana gaskiya ce masu gaskiya su ne aljanna eh to amma abin ya kamata a yi nazari mutum ya san me ake ni da wannan ko me za ka yi ya zama da gaskiya kake tsakani da Allah za ka yi to mutum yana shi kenan ta abin da za ka yi lokaci dai ya kure amma dai wani bawan Allah an yi zamanin manzo Allah sallallahu shi ya zo ya ji an ce mai ya zo na so musulunci ce amma gaskiya shi yana su abubuwa ba zai iya bari ba yana karya yana mazinaci ne shi kuma yana shan giya gaskiya shi wannan ya zo yana so musulunci ji annabi amma wannan abubuwan shi wa bai iya bari ka ce a to sai annabi sallallahu alaihi wasallam to in zan nema ɗaya ka bar ɗaya ka iya ya ce eh an guda ɗaya ne zai zai bar ya ce to ina so ka bar muka ƙarya ka kai ƙarya ya to shi kenan na wannan ya sai ta yi yanzu ya ta yi in zai sha giya sai ce to yanzu in annabi tambaye ni sallallahu wai na sha giya ya zan ce ba ƙarya za ni ko ko ni ko na ce na rufe alƙawari ba zan yi ƙarya ba yo kuma in na sha giya kuma ai ai nace kuma na faɗi kuma ga abin da za a mini kuma na na tuzarta sai ya bar shan giya ya ce wajen lalata shi ma ya ce kai yanzu aka tambaye ni wai kai aikata gaskiya zan yi hudu yawan na faɗi gaskiya kuma ya bata gyara ƙarshe dai da ya kiyaye gaskiyan shi kenan duka ya bari zan mutumin kirki to shi ne gaskiya da abin da za ka yi da abin da za ka yi da a ce ma'amalar mu mun sa gaskiya cikin ma'amalar mu da ƴan uwan musulmi da ai wannan kada ya ishe mu mutiya shi ne ake cewa man ghashana halittu da kita man ghashana falisa minna duk wanda zai yaudare mu bai cikin mu yaudara mu me yasa wani hadisi wani hadisi maza sam ya hude shi ne lokacin da ya zo kasuwa ya ga wairin mutane masu sanya abinci ƙasa ka sanya abinci wani ƙasa ƙasa ka sa mai ruwa nan sai ka riye shi da busasshe sama irin wannan ne ka wannan irin yaudara amma sunan da ya gani ya ce man ghashana falisa minna duk wanda ya yaudare mu to bai cikin mu musulmi wanda ke neman yaudar musulmi bai cika musulmi to a gani amma in mutum zai gaskiya ya faɗi yana cewa addinin nasiha addini nasiha nasiha shine kada mutum gaskiya gaskiyar lamari aka tambaye ka abin nan misali in tambaye ka aka yi kusan kasuwanci sau shi kai kaza na sau shi kai gaskiya kai da gaskiya dai wannan abu abu ne mai kyau zaka shaida mutum ai amma yana da kaza kai da mai gaskiya to inda za mu yi gaskiya tsakaninmu ai abin da mun ci gaba sosai to gaskiya ga inda take kai mutane a ta take su cikin aljannatai wanda karkashin take akwai koramu suke gudana suna masu dawwama a cikin ta har abada wa'annan radiyallahu anhum bi dhati Allah ya yarda da su da bin da suka yi masa wa radu anhu kuma su ko sun yarda da Allah bi sawabi da sakamakon da ya basu zalikal fawzul azim kai wannan shine rabo wanda yake mai girma wala yanfa'ul kazibina fi fi fi dunya sirkuhum fi kalkufar a masu ƙarya a cikin duniya to wannan a ranar nan gaskiyar da za su haɗi ba ta amfana su na zo tashin kiyama sun hudu gaskiya a shi kenan ba nan ba nan mana gidan gidan gaskiyan can duniya ne kalkufar tamkar kafirai lamma yu'minuna inda ru'yatul azab lokacin da za su yi imani lokacin da za su ga azaba amanna zai lokacin da suka ce mun ba da gaskiya a mai da mun bayan ma'aikata abin da duk wannan imanin nasu ba zai amfane su ba a lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka na Allah ne kazairul matsari wa taskoki na ruwa ruwan sama wanda ba ta da tsirrai wa rizki da arziki wa kai da wannan ta duka na Allah ne wa ma fi hinna da abin da ke cikin su a tabi ma tagliban da gairul aqil ya ce lillahi mulku samawati wal ard wa ma da abin da ke ci bai ce biman ba tagliban lil aqil ghayr al aqil dan saboda rinjiya yadda wanda yake marar hankali abubuwa marasa hankali sun yi yawa a cikin halittar Allah marasa hankalin sun yi masu hankali mutane wanda ba mutane sun yi mutane yawa dabbobi sun yi mutane yawa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah kuma mai iko ne amsa dukkan komi wa minhu isabatu sadiqi dana da ina cikin wannan sakawa mai gaskiya wa ta'zibil kazibi da azabtar da mai ƙarya wa khassal aqla zat wa khassal aqlu zatahu fa laysa alayha biqadir nan da Allah ya ce mai iko ne afsa dukkan komai kace to hankali ya kebance dan ka ka ji dukkan komai Allah mai iko ne to kai kace ai Allah yana iya halittar Allah kace a to hankali ya kebance wannan banda wannan wannan kenan mun zo ƙarshen suratul ma'ida wannan ayan din nazo kanta yana tunawa lillahi mulku samawati wal ma fi huwa ala kulli shay'in qadir duk wannan duk wanda zai ji Allah mulkin samai da kasai duka na Allah ne kuma fi da abin da ke cikin su Allah mai iko ne a sa dukan komai tun muna muna karatu aka raba wa su takardu irin na mutanen nan masu so sai sun sai an sai sun soki hanyar waje muna makaranta muna da shi aka rarraba takardu irin saka suke yarda da takardu kawai abin da aka ce ai zancen a ce wali yana tasarrufi bai taso ba me tasarrufi a ce waliyin Allah yana iya ka ganshi nan ka ganshi Saudiya yayi taki yan taki yan taki ya taki tattaka nan ko ka ganshi wani waje ko yayi wani abubuwa na mamaki ce suka ce kai wannan ƙarya ce bai ba ba yiwa ba yiwa me dalili sai suka aka wani aya lillahi mulku samawati wal ardi ma fihi huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi ke da iko wala ya karaka wala abin ya wuta wannan waki to mutane da wadin hankali ne ka ce bayan Allah bai iya yi saboda ni Allah shi ke da mulkin sammai da kasai da abin da ke cikin su kuma iko na sarikan komi to wai su da mun sun rige sun tsorata ne komi da su shirka akai kai ka ce in ka ce wani mutum tunda Allah ke ikon yi in ka ce wani yana iko kamar ka sa shi ma wai ba wai ya zama abokin tarayya na Allah shi to a Allah shi ke da ikon komai to duk kowa ma ya sami iko Allah ne ba shi ikon me ma amma mamaki cikin wannan to alhamdulillah dai Allah ya shirye mu duka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين